نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاب يرقى وتر رجب شاب يرنكو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبر لهدود أربعين شدة wanda ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar muna ci gaba da gabatar da karatu na bulugul maram a cikin wannan masallaci na musulun shi masallacin nan usman ibn affan wanda yake nan kusan morg ta garin maradi a muna karatun bulugul maram to sai wannan littafin ya faɗo mani jiya aka kawo mani kyautar shi kuma sai na ga yana da yawa shi ne na ce tunda yana da yawa bai kamata a raba shi haka nan ba tare da mutane an karanta ba sai a tsaye da karatun bulugul maram kuma saboda yana magana ne akan hukunce-hukuncen azumin watan ramadan dan sai ya je dai rabawa biyu na yi dan na raba nan ma kuma na ce ba za a zo a raba saboda ka ce can an yi nan ba a yi ba sai na raba biyu wanda ya samu sai ya saurari karatu yana kallo wanda kuma bai samu ba to sai kashe kunnuwan shi ya saurara saboda ba sai da ya ake ba da an sau ko kuma da amma mutum ishara ya je ya sayi ba a sai da na sadaka ne littafai ne da ake bugawa dama saboda a watsa su cikin duniya da kuma sai na ga yayi kusa da azumin watan Ramadan na ce bari mu karanta kamar yadda bara waccan muka yi muka tsaye da karatun hukunce hukunce muka tsaya kan na azumi ko cikin dai bulugul maram to yanzu littafi ya samu sukutun magana yake kan wato azumin watan Ramadan falala da komi da hukunce hukunce bakin gwargwado abubuwan da marubucin littafin ya rubuta asalin littafin wato littafi ne na wani babban malami wanda ya wuce nan da shekara 600 da suka wuce inda ake ce ma ibn rajab alhambali asalin littafin shi ne amma wani malami daga cikin malamai ya dan tacike ta kai cike shi shine sai ya koma haka asalin shi littafin yayi haka girma Allah ya samu dace da sauraka wanda ya samu ya gode ma Allah subhanahu ta'ala, wanda kuma bai samu ba ya gode ma Allah kuma ya haƙuri dan kuma Allah ta'ala ya sa wani zai iya abin nan fotokofin shi a bugo su da yawa a rarraba mu mutane insha Allah sai a ƙara samun kamar kwara hamsin haka zaman to kowa ya samu ga hannun shi in kuma Allah ya sa a dan jira mu gani Allah ya sa an samu ƙari waɗanda suka bada din in Allah ya sa suna da ƙarin shi za mu neme su in Allah ya sa sun karo shi ke ya ƙara mutane in kuma iyaka wanda ke gare su kenan to shi za mu fara karatu wannan littafi da suna Allah subhanahu wataala bi yawan rahama mai yawan jinkai alhamdulillah ya ba tabbata ga Allah alladhi khassa wanda ya keɓance bilfadli da falala wata shirifi da kuma girmamawa shara ramadan ya keɓance watan ramadana da wannan ɗin da falala da kuma girmamawa wa an zala fihi alquran kuma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya saukar da alqur'ani a cikin watan ramadan hudan linnas dan shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma dan ya zamanto bayani ne na shari'a da kuma rarrabewa wa khassahu kuma Allah yake bance watan Ramadan bil afwi da yafiwa wal ghufran da gafarta zunubai wa ikhtassa kuma Allah ya kadaici man istafahu wanda ya zabe shi bi fadlin minhu da wata falala daga wurin Allah subhanahu wataala wamtinan da kuma ainihi baiwa wa aiqadha kuma Allah ya fadakar bil wa'zi da yin wa'azi man waffaqahu wanda Allah ya datar da shi ya zal mawsim al azim sha'an a cikin wannan lokacin girba alkhairin mai girman sha'ani al mawsim shine lokaci na kaka da larabci shi laraba ke cimma mawsim lokacin kaka lokacin girba alkhairi yawa lokacin ɗiban albarka ɗiba albarka ta gaskiya ba ta banza ba wa shahadu an la ilaha illallah kuma ina shaida cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai babu abokin tarayya a gare shi dhul fadli Allah ma abucin falala ne wal ihsan Allah ma abucin kyautatawa ne واشهد ان محمدا عبده ورسوله كما ina shaida cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan shi ne kuma manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi adnan shugaban iyan adnan adnan shine kaka na sama sama sama sama cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda danganan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce yake kaiwa zuwa gare shi abin da ke bayan shi ko malamai sun yi sabani wasu sun ce bai inganta ba wasu kuma sun ce ya inganta muna ganewa ku sallallahu alaihi wasallam tsila da aminta Allah su kare tabbata a gare shi wa lali da iyalan shi wa sahabi da sahabban shi wa sallama tasliman kathira kuma Allah subhanahu wataala ya amintar da shi amintarwa mai yawa ثم amma ba da malam yace to bayan haka fada wannan littafin da ke ga hannunmu mukhtasarun takaitacce ne gajere ne littafi ne da aka gajarta shi latifun kuma mai dadin karatu ne mai sauki ne fi wadhaif hadha al-mawsim sharif kuma an rubuta shi ne a bisa ayyukan wannan lokacin mai daraja na ramadana kenan yab'athul himama yana tado niyoyi da himmomi ila ta'arrudi ya zuwa kai kai linnafahati ga samun kyaututtukan Allah mana littafin yana zabarar da kai ka tashi ka nemi kyaututtukan da Allah yake rabawa a cikin watan Ramadan wa yusirul azma kuma yana tado niyya ila ashrafi al-awqat ya zuwa mafi darajar lokutan da mutum yake ciki shine watan Ramadan والله أسأل كما الله كري نكي روكو أن يوفقنا يسام داتي لما يحب من الطاعات قابن الله تعالى يكي سنة أيكا ناع ويضايف لنا الحسنات كما منا روكو الله تعالى يلنكا منا أيكا من لادا ويغفر لنا السيئات كما منا روكو الله يمنا غافرن سنبمو wa yastajiba lana da'awat kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana addu'o'i innahu jawadun karim lalle Allah ta'ala mai kyauta ne mai badawa ne wanda ya rubuta wannan shine Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim wani babban malami ne da aka yi nan da shekara 50 da suka wuce Fadlu shari Ramadan falalan watan Ramadan an abi hurairah radiyallahu anhu qal an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya kasance yubashshiru ashabahu yana yi masahabban shi albishirinku yaqulu yana cewa qad ja'akum sharu ramadan watan ramadana fa yazo sharun mubarakun wata ne mai albarka كتب الله عليكم صيامه الله تعالى يا وجبتا muku yin azumin shi fihi a cikin shi tuftahu abwabul janna ake bubbude kohohin aljanna wa tughlaqu fihi abwabul jahim kuma a cikin shi ne ake rufe kohohin wutar jahannama wa tughallu a cikin shi ake darme ash-shayatin shaydanu fihi a cikin shi fihi a cikin wannan wata na Ramadan lailatun akwai wani dare khairun min alfi shahr wanda shine mafi alheri daga watanni dubu shekara 83 da wasu watanni man hurima khairaha duk wanda aka hana ma alherin lailatul qadri faqad hurima to an hana shi dukkanin alheri gaba daya duk wanda bai samu alherin dare lailatul qadr ba shikenan ya tabi yayi asara rawahu ahmad wa nasai imamu ahmad da imamu nasai suka rawaito shi wa ruwiya kuma malam yace an rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana musabban shi albishirun ku da shigo watan ramadan atakum ramadan kuma zalla yace watan ramadan fa yazo sayyidu shuhur wata ne shugaban watanni gaba daya wa marhaban bihi wa ahlan lale maraba da zuwan watan ramadan manzo Allah ke fada musahabbai haka ashe watan Ramadan murna ake da zuwan shi maraba ke lale ake da zuwan shi kamar yadda kake lale da zuwan bakonka masoyinka ko to haka ya kamata kai murna da zuwan watan Ramadan saboda alheri gara ba sa zaka kwasa sai ka gashi duk abin da kai lada zaka samu kuma za a linka maka za a linka maka za a linka maka Ramadan kadai ke da wannan falalan cikin watannin Allah gaba daya kaga ai abun abun murna ne amma a ce kana da dukiya ce mai ɗimbin yawa masayanta suka zo da kaga lali mara ba kake da su ko kana jin daɗi ka kai su masauki a yi ta masa hidima saboda mi za ka rama ai za ka dawo da dabin da ka kashe musu za su yi kayanka to haka ake so in ramadan ya shigo kai murna kai farin ciki ka ji daɗi saboda mi ka yi wata goma sha ɗaya baka ga irin wannan lokacin mai albarka ba gaya ya dawo ba mamaki waɗansu da aka yi tare da su kuka yi tare bara ba su nan da yawa ma duk sun tafiye su wasu suna kabari wasu kuma suna nan kwance ba san ma inda suke ba ko je musu aka yi watan ramadana ya shigo ba sani ba sun hita daga hayyacin su kuma bare da su aka yi yanzu ba su nan yanzu suna nan ba san inda suke ba to kai Allah ya banka ya barka da ranka kuma da lafiyarka ka san shigo wannan wata me ya kamata kai sai kai murna kai barin ciki kai ji dadi da zuwan wata wannan wata na Ramadan jaa sharu siyami bil barakat watan Ramadan watan azumi ya zo da albarku masu yawa. fa akrim bihi ka girmama da shi kai mamakin girman shi min za'irin na ainihi maziyarci ko atin wanda yake ya zo wani ubadata marfu'an an karbo daga ubadata marfu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kum ramadan watan ramadan fa yazo muku shahru barakatin watan albarka ne yaghshakumullahu fihi Allah yana lullube ku a cikin shi wa yunzilur rahma sai Allah ta'ala ya sabkar da rahma a cikin shi wa yahuqqul khataaya kuma sai Allah ya yafe laifuka da zunubai a cikin shi wa yastajibu fihi du'a kuma Allah ya karba addu'a a cikin shi kana da addu'a karban ba a cikin watan Ramadan an maka wannan garantin ka dage kai ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya karba maka yanzuru Allah Allah subhanahu wataala yana dibi ila tanafusikum fihi zuwa gashe-gashen ku a cikin shi gasar da za ku yi a cikin shi ya ku masu imani Allah yana kallon ku ya ga wace irin gasa za ku yi ta salloli za ku yi ta zikiri za ku yi ta sadaka za ku yi ta menene za ku yi Allah ta'ala dai yana kallon ku ya ga wace irin gasa ce za ku yi da junan ku a cikin watan Ramadan ku za kuna gasan kayan bude baki yau fadan mu ta haifa da suwa ne kashe kuɗi wurin bude baki an bata lokaci ke ka zanki tunani kudin kudin da na bada in in kana da kuri kudin da na bada na ba bayan Allah su kai bude baki sun yi nawa ne bude bakin da nayi na kira mutane bude baki kamata ya koha bude bayan fara ku ba kawai bude baki kowa bude take kowa ya zo ba sai an fara ku ba ku zo daga ku sai ku kawai ku azarta kanku kawai ba bako ba bare duk da in gida ne kawai ganin da abu ne a bari kowa ya zo ya ci muna kowa ya almajirai suka yi tsaye a zuba musu zanna su ci ba sai kun raga ba su je su yi ta wasu ku yi tare da su kuna ku zuba musu suna gefe haka ya kamata duk wani bawa Allah in ya zo ya tsaye ba ba ba tsaye za yana kallon ku ba sai kun kari ku mika mashi ko ku ce ya zo ya sa hannu a ci tare da shi Allah yana kallon mutum nawa ka ciyar sauka nawa kai ta Qur'ani zikiri nawa kai abubuwa nawa kai Allah yana kallon wannan gasar da za ku yi wa yubahi bikum malaikatahu kuma Allah ta'ala yana ma mala'iku alfahari da ku yana ce mala'iku ku dibi bayina suna azumi ku dibi bayina suna ciyar da bayi barullah to ku nuna ma Allah min anfusikum daga zukatanku khairan ku nuna ma Allah alkhairi fa inna shaqiya domin marashin arziki man hurima fihi rahmatullah shine wanda aka hana marama Allah cikin watan Ramadan taji shine tababbe marashin arziki Allah ya kiyaye mu da tabewa da rashin arziki rawahu tabarani malam tabarani ya rawaito wannan hadisi wa rawatuhu thiqat kuma marwaitan shi amintattu ne وفي الصحيحين كما يازو a cikin sahihain an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nabi sallallahu alaihi wasallam kala yace idza dakhala ramadan idan watan ramadan ya shigo futihat abwabus samai sai abu bude kohohin sama wa ghulqat abwabu jahannama kuma sai abu bude kohohin jahannama arifi sukai alalabe kohohin jahannama wa sulsilati shayatin kuma sai a daddarme shedanu da sarkoki sarkoki irin na sarautan Allah malaiku za su daure su domin malaika ya aljani karfi wali muslimin riwaya muslim kuma utihat abwabur rahma za a bude kohohin rahma Allah idan ramadan ya shigo sai a bude kohohin rahma suna da yawa duk sai a bude su gaba daya yasa zaka ramadan zaka yi ta jin wani dadi cikin shiga kana jin yunwa kana jin shiro amma kana jin dadi cikin shi walahu aidan kuma imamu muslim yana da riwaya hayyo an abi huraira radiyallahu anhu marfu'an ayyo dai marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan in watan Ramadan ya zo futihat abwabul janna sai a bubbude kohin aljanna wa ughliqat sai a rufe abwabun nar kohin wutar jahannama wa suffidati shayatin kuma dai sai a daddare mai shaydanu saboda mai albarka wannan wata mai albarka yasa banna take rigewa cikin watan Ramadan ko ba haka ba hatta yan ta'adda rage batsai da bannan su suke cikin watan Ramadan sai abinda ba a rasa ba kai harin su da taran mutane da sace mutane duk sai kaga ya rabu domin me masu sa su dan darme su yasa su ma duk sai su yi sanyi dama tunzura su suke alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza dama shaidanu ne suke tunzura suna cewa ku je ku yi ba abin da za a yi to ba su nan an ɗarme su an hana su su tunzura mutane su yi lalata ko su yi shegantaka to duk wata shegantaka in ramadan ya zo ragewa take wanda ba ya sallah ma zaka ga ya dawo kaga mutane suna ta abin nan sayan carbi sun tuba da sun yi nadama da sun yi sanyi sun yi laho kowa ya likimo ba kwana suke ba masu tunzara su ne suka yauwa suka rage manyan da an daddarme su ɗayan ƙanana ƙanana wani wallahi da ramadana ya shigo shi na ya tuba da shan taba mutane da yawa suna tuba saboda mi shigo watan ramadan wani yana barin shayi-shayi ɗan ramadana yana da rabon shirya sai ga ya bar shayi-shayi ba shalisha ba su gudayi ba ba wiwi sai ya haƙura daga nan shi kenan ya bari kenan wani kuma ya rage sha wani sai ya rage bai bari ba duka kagare ya rage wata rana yana iya bari albarkacin watan ramadana kenan Allah ka kara mana albarka wa anhu radiyallahu anhu an karbo da gari shi Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza kana awwalu lailatin min ramadan idan farkon daren watan ramadan ya kasance suffidati shayatin sai a daure shaydanu wa maradatul jinni da kuma kangararrun aljannu manya manya din masu taurin kai wanda ba su jin magana in kulli shaytanin marid masu taurin kai wa ghulqat abwabun niran kuma sai a kukkulle kohoyin mutacen jahannama laha sab'atu abwab bi kulli babin minhum juz'un maqsum jahannama tana da kofa kowa guda bakwai ta jahannama kasa take Ha- hawa hawa gare ta kasa kamar yadda aljanna hawa hawa hawa gare ta sama ba iyaka hawa miliyan 100 hawa miliyan so dubu sun ta yi ita ma jahannama haka take da kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa kasa ba iyaka ana ana zanna wata rana sai aka ji dam aka ji haduwa wani abu manzo Allah ya ce kun san me yake kar- eh- eh, karan nan ya faɗi suka ce a manzo Allah ya ce wani dutse ne aka jefa cikin wata jahannama shekara 70 yana ta gangarawa sai yanzu ya dira shekara 70 to wani haka za yan aka jefa shi jahannama sai ya wannan shekarun wani sai ma ya wuce da inda ba inda shekarun duniya ne to sai ya wannan shekarun sa'an nan ya dira duk wanda aka wurga shi a cikin shi zai zai ta gangarawa in ya je daidai inda ya kamata ya tsaya sai ya tsaya nan wurin munafikai su ne karshe daga su babu kowa saboda me saboda sun san gaskiya suka taki kuma sun rayu tare da musulmi suna sallah suna azumi amma ba dan Allah ba Allah ya kiyaye mu falam yuftah minha babun saboda haka ba za a bude kowace kofa daga cikin waɗannan koyi na jahannama ba wa futihat abwabul janna kuma sai a bude kofofin aljanna falam yughlaq minha babun ba za a rufe kowace kofa daga cikin kohin aljanna guda takwas ba wa yunadi munadin kuma sai wani mai shela yayi shela ya baghiyal khairi aqbil ya mai neman alkhairi ka taho wa ya baghiyal sharri aqsir ya mai neman sharri ka tsaya walillahi utaqa'u kuma Allah yana da yantattu minan nari daga wuta wadalika kullu lailatin wannan kuma cikin kowane dare kullun sai Allah ya yanta wasu daga wuta kullun haka Allah zai ta yanta mutane daga wuta har Ramadan ya kare kahin Ramadan ya kare duka Allah ya yanta musulmi gaba ɗaya daga wutar jahannama rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wannan sa'i da imam an-nasai wal hakim da imam al-hakim وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو دقى أبو هريرة الله يكارى مصير دا الرسول الله صلى الله عليه وسلم دقى من زال ترى دا من شن الله قال تبتا قريش قال يتسي أقيت أمتي أنباء الأمة في شهر رمضان أتشمة رمضان خمس خصال أبو بوا بير الله يبا الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كوتا لم توطها أمة قبلهم ba a ba wannan kyautan wata al'umma gabaninsu ba, da mu aka fara da mu aka ƙari. Na farko, khalufu famis sa'imi, canzawa warin bakin mai azumi, atyabu inda Allah ya fi kamshi a wurin Allah min rihil miski daga turaren almiski. Abu na farko kenan mu kare ne in muna azumi, warin bakinmu yana da daɗi wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Muka san mai azumi dole bakin shi ya wari. saboda cikin shi ba komi haka ne ko musamman tsakanin azawar da la'asar din nan ko bayan la'asar gaba dai duk wani komi naka yanzu da ya kare musamman bayan la'asar da to da an yi la'asar shi kenan kusan da ya ƙara samun wani abu jikinka wanda kai sahur da shi komi ya tara ne sai sa wannan lokaci zaka mutane kowa yana son kwanci kowa yana son ya dan kwanta kowa ko zannaza yana son ya dan jingina haka duk ruwan jikin mutum sun kare to da saboda haka bakinka sai ta wari saboda babu komai a cikin uwa hanjin mutum to wannan a wurin Allah subhanahu wataala kamshi ke ga bakin mu ya ma fi kamshin turare na farko kenan nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru kuma mala'iku za su yi ta roƙa masa Allah ya gafarta masu har sai sun yi buɗe baki abu na biyu kenan mu kadai ke da wannan cikin al'ummomi gaba ɗaya na annabawa da zara an ce ba mun tashi da sahi ko to shi kenan mala'iku suna ta mana istighfari suna Allah kai masu azumi gafara itai ba su bari kasan su mala'iku yusabbihuna al-laila ne wan nahara la yafturun wa hum la yasamun su ba su gajiya ba kamar kai ne da ke gajiya ba ka ce bari ka huta ba su kwana ba su shan ruwa ba su cin abinci ba su yin yunwa kawai Allah zai cewa ku tsaya ku yi ta yi ku ta roƙa ma bayina masu azumi gafara su yi ba a tsayawa har sai rana ta faɗi idan da mun yi buɗa baki kuma sai su tsaya kuma sai gobe kuma wasu su hau wani aikin da Allah zai sanya su game da mu masu azumi kuma kuma har gari ya waye haka har azumi sai ya kare abu na biyu kenan na uku wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kuma Allah yana yi ma jannatahu aljanna shi kulliya kullu yawmin kowace rana ta Ramadan kullun Allah subhanahu wataala yana yi mata kulliya yana mata ado ana sauya mata abubuwa ta yi haske ta yi walƙiya ta yi kamshi ta yi daɗi kullum kullun canjin da za a mata yahi na yau yahi na jiya na gobe yahi na yau haka dai har Ramadan ya kare me yasa saboda masu azumin ne za su zo su shige ta wata rana thumma yaqulu sannan Allah ta'ala bayan yayi mata kulliya ya ce yushiku ibadis salihuna bayina na kware sun kusa an yulqu anhum almaunata su yi jiba da wahala daga jikinsu wal adha da kuma cuta daga jikinsu wa yasiru ilayki su kasance zuwa gare ki yake aljanna abu na nawa kenan na uku na hudu wato saffadu fihi maradatul jinn kuma za a daddaure kangararrun aljannu wala yakhlusuna fihi ba za su samu dama a cikin shi ba su aikata ila ma kanu yakhlusuna ilaihi ya zuwa abin da suka samu dama da tun zuwa gare shi bai gari a cikin wani watan ramadana ba na biyar wa yughfaru lahum fi akhir laylatin ƙarshen dare na azumin watan Ramadan wanda daga shi sai sallah wannan ƙarshen dare duk zunubin mutum gaba da an gafarta musu ila ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahiya lailatul qadri kana nufin ƙarshen daren lailatul qadri ne za a yi ma mutane gafara qala la sai annabi ya ce a ba ƙarshen lailatul qadri ba walakin al'amilu sai dai ai ma'aikaci idza inna ma yuwaffa ajruhu ana baya kudin shi ne ko idza qada amalahu ni ya kare aikin sa kuma kai kai 29 ko 30 ma shikenan ba ka kare aikin ka to Allah ta'ala sai ya gafarta ma zunuban ka gaba daya inda ka san ma'aikaci ya kare aiki ka ce mai to ga sallamaka kai ma ka kare azumi Allah ce ga sallamaka an yafe maka gaba daya duk abin da kama Allah Allah ya ce ya yafe ma rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi وعن سلمان رضي الله عنه an karbo daga Salman Allah ya kara masa yarda kala yace khatabana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maiki sallallahu alaihi wasallam yayi mamu huduba fi akhir yawmin min sha'ban a cikin yini na karshen watan sha'ban wa kala yace ya ayuhan nasu kai mutane qad adallakum shahrun azimun mubarakun wata mai girma mai albarka ya lullube ku sharun fihi lailatul qadri wata ne wanda a cikin shi akwai lailatul qadri khairun min alf shahr ta fi alheri daga watanni dubu ja'ala Allahu ibadatahu ja'ala Allahu siyamahu farida Allah ya sanya azumin azumin watan wannan wata din ibada ne kuma wajibi ne ja'ala Allahu siyamahu Allah ya sanya azumta shi faridatan farilla ne wa qiyam laylihi tatawwan tsayuwar daren shi kuma nafila ce shi azumi da rana farilla ne da daddare kuma ka yi ibada ka kwana kana ibada wannan nafila ce ƙari ne za ka kanka ba dole bane ta tsawo an nafila ce da dole bane in mutum bai samu dama ko a shan in baka samu dama ba akwai mutanen da suke kin azumi ba saboda ba su yi a shan ba ko nan ne suke ɗaukan niyya wai ita a sham nafila ce tunda ka yi sha'i ka ka ɗauki niyya sai da kai farilla saboda ka sham ibada ce nafila ce in kai akwai lada in baka yi ba ma Allah ba zai ce ya dan me baka yi ba nafila ce ba dole ba ce amma isha'i ita ce in baka yi ta ba ka je ma Allah ranar alkiyama sai ka sha kashi kogun kashi in ka yi sa ma a baka kashi in ba tura ka jahannama ba in baka yi sallar isha'i ba amma asham tarawih nan nafila ce in kai karin lada ne kai haka ake so so ake dai musulmi a cikin watan ramadana ya cika lokutan shi da ibada da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala domin dama ce dama kuma ba ta dawwama man taqarraba fihi duk wanda ya nemi aikin lada a cikin watan ramadana bi khaslatin da wata ɗabi'a min khisalil khairi daga ɗabi'un alkhairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu ya kasance kamar wanda ya aikata farilla ne ba cikin watan ramadana ba in kai sadaka ta dabino na dala ashirin ko harau-harau ko kunu ko abinci ka ba almajiri ka ba mai azumi to za a baka ladan ladan sallar farilla cikin wannan watan da muke ciki watan rajab duk kyautatawar da za ka yi cikin watan Ramadana wanda ita nafila ce ba farilla ba ce ko to za a baka ladan mutumin da ya aikin farilla ba cikin watan Ramadana ba wa man adda fihi faridatan duk wanda ya aikata farilla cikin watan Ramadan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa ya kasance kaman mutum yayi farilla 70 cikin wani wata ba Ramadana ba bayan kai sallah azhar cikin watan Ramadan za a baka ladan sallah azhar 70 wa huwa sharu sabri shine watan hakuri hakuri da yunwa hakuri da kishirwa hakuri daga sabon Allah watan hakuri ne ko wasabru hakuri kuma thawabuhul janna la dai ita ce aljanna inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab bai masu hakuri Allah na cika masa ladan su babu lissafi to saraka watan hakuri ne wata ne na hakuri kai hakuri da yunwa da kishirwa kuma kai hakuri da rishin kuɗi wani zaka ga wallahi sahur babu kuma zo bude baki babu kaga ai sai hakuri ko mutane da yawa ba ma wani ba mutane da yawa haka suke wani kuma ya samu sahur din bude baki ya gagare shi wani kuma ya rasa sahur din ya dore ne ya zo bude baki ya samu haka ake ta rayuwa wani kuma ya hada biyu to koma kana da sahur kana da abun bude baki kana da kudi a jikinka sai ka yi hakurin yunwa da kishirwa to an kai wannan hakurin kai azumi dan Allah ladanka shine aljanna wa sharul muwasa kuma wata ne na taimako da tausayi wata ne da in kana da abinda ya yi ƙarfin bukatunka to ka taimaka ma wani wanda shi ba ya da wata ne na taimako da tausayawa wa sharun yazdadu fihi rizqu kuma wata ne wanda arziki yake ta karuwa a cikin sa wata ne wanda zaka ga in aka fara ɗaya biyu uku cikin wahala amma kafin sati zaka ga canji kafin sati biyu zaka ga canji kayan sati uku kayan a kare da zaka je ya canza alherai suna ta bullawa ta ko'ina to arziki yana karuwa a cikin shi wa man fattara fihi sa'iman duk wanda ya ciyar da mai azumi a cikin shi kana maghfiratan li dhunubi to wannan ciyarwa ta shi ta zamanto gafara ce ga zanubban mutum gaba daya ka ciyar da mai azumi ma'ana ka bashi abin da za ya bude baki da shi ko ka baya abin ce ya dafa mai gidan shi ko ka baya kuɗin da za ya buɗe baki dala hamsin ne dala ɗari ne jikka ce abin da Allah ya hore maka ka bashi to in ka mai wannan abin da za ya buɗe baki an gafarta masu rabbanka gaba ɗaya wa utiqa raqabatu minan nar kuma an yanta wayan mutum daga wutar jahannama saboda mi saboda kaciyar wa kana lahu mithlu ajrihi kuma mutum zai samu irin ladan mai azumi bayan da waɗannan abubuwa da Allah ya maka kuma za a baka irin ladan mai azumin da ka ciyar min ghairi an yanqusa min ajrihi shay'un ba tare da wani abu ya rage daga ladan mai azumin ba فقالوا يا رسول الله sai sahabbai suka ce ya rasulullah laysa kulluna ba kowane daga cikin mu bane yajidu ma yufattiru bihi saim zai samu abin da zai ba mai azumi ya bude baki da shi ba ma'ana cikin mu akwai talakawa ya rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuti Allah hadha thawab wannan ladan Allah yana bada ta liman fattara sa'iman ga dukkanin wanda ya ciyar da mai azumi ala mazqati labanin akan dan abu koyaye yake ko da nono ne madara ce ta shanu ka kara mata ruwa ka bashi ka san madarar shanu wurin laraba tana da muhimmanci ba kamar wurin mu ba to su abinci ce wurin su balarabe abinci ce da ita da ita suke saurafa ita kadai kawai kwar a kwarara ruwa kawai kaga mutum ya tashi da ita. tana da muhimmanci ko ba haka ba mu kuma ai kaga ba yiwa ba kowa ba akwai masu yi akwai wanda shi dama sahur dan shi ruwa ma ne saboda in ba ruwan ya sha ba in ya ci wani abu ya shiga uku cikin shi bai mai daɗi wani kawai da ya tashi da asuba ruwa yake sha kawai wani kuma ya nemi kofin shayi gaba wannan ya sha shi kenan kenan ya gilgije shi kenan an gama wani ya ci da bino wani kuma sai an cika mai kwanan shi da abinci na ya tashi da abin shi sannan hankalin shi za ya kwantawa to amma su laraba ba su gaba ɗaya ba su cin abinci da asuba duk wani abu mara mara nauyi shi suke ci yasa mun mun sha wahala dole dole suka zanki dafa mu abinci da asuba in makaranta dole ne a dafa mu mun ce mu kasashen mu saur abinci muke ci dole a tashi a dafa mu abinci inda kuma a ni da na bar makaranta na koma cikin unguwa ina cikin masallaci nake da gidana kamar wannan masallacin yake haka da gidana ciki sai in sau garin fulawan aji kare hudun rabi sai in tashi a azar ruwan zahi in kwaba shi in yi dan wake in ci abuna cika kwano da dan wake sai na yi nat sha ruwa na in zo masallaci kai suke kofunan shayi ga sanan shayi yana sahur ba a sahur da shayi da- da da- da dabino da shayi zaka gani ga nan da biskit duk abubuwa mara nauyi mai saurayi ci biskit abu ne yake lagujewa haka ba ko biskit na ka ci bai cika ma ciki sai dai ya ginshe ka ka ji ba daɗi Allah ya samu dace to alamar qati labanin akan ainihi abin nan garwayan nono da ruwa mana koya ne ka ba mutum au tamratin ko kuma dabino au sharbati ma'in ko kuma kwankwadar ruwa ka bashi ruwa ya sha kawai ko da ruwa ka ba mutum ai ruwa suna suka tara ka ba mutum ruwan sanyi ana zafi ai kaga zai ji daɗi ko wa man saqa sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi saqahu Allahu azza wa jalla Allah ta'ala zai shayar da shi min haudi daga tafki na sharbatan sha za a mashi sayarwa za a mashi la yazma ubadaha ba zai ki shura bayan ta ba hatta da kula janna sai ya shiga aljanna wa man khaffafa ala mamlukihi fi duk wanda ya sauƙaƙa ma bawan shi a cikin watan ramadan غفر غفر الله له الله زي مش غفره واتقه من النار كما الله زي انت شي daga wuta hatta yadkhul aljanna sai shiga aljanna wa huwa kuma shi ramadana shahrun wata ne awwalhu rahma falkun shi rahma ce wa awsatuhu maghfira tsakiyar shi kuma gafara zunubai ce wa akhiru itqu min an-nar karshen karshen shi kuma yantawa daga wuta ne bal yastakthiru fihi ko fastakthiru fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita a cikin shi min arba'i khisalin daga abubuwa guda hudu khaslataini turduna bihima rabbakum abubuwa guda biyu wanda ya kamata ku yawaita a cikin shi ku nemi yardan Allah mahalicin ku da su wa khaslataini da kuma da biyu guda biyu la ghina bikum anhuma ba ku da wadata daga barin su amma al-khaslatani allatani turduna bihima rabbakum amma abubuwa guda biyu wanda za ku nema yardan Allah da su fi shahadatu an la ilaha illallah wa yau ta faɗin la ilaha illallah cikin watan ramadan wa tastaghfirunahu kuma ku nemi gafaran Allah subhanahu wataala wa amma latani amma abubuwa guda biyu la ghina bikum anhuma wanda ba ku da wadata daga barin su wa tas'aluna Allah aljanna ku yi ta roƙon Allah aljanna akwai wanda ba ya sa aljanna aljanna mai masoya da yawa wa ta'uduna bihi minan nar kuma ku yi ta roƙon Allah ya kare ku daga fadawa jahannama a cikin watan Ramadan rawa ibn Khuzaima malam nan Khuzaima ya rawaito wannan hadisi wal bayhaqi da malam bayhaqi wa ghairu ma da wani su na'am a tsaida muna lokaci ya ko da rabi ya kira to a kira sallah kuma akwai tambayoyi lokacin ya zama kaɗan yanzu na'am yanzu da wani shirin daga rage na kira sai mun kara kenan ko da arba'in sai mun kara
Ina yanzu lokacin ƙara abin da yake tafi sama yake yi
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
don za a tsaya ko eh to bismillah masha wala Allah wannan take tambaya ta ce mijinta ne ce in ta tai gidan waɗansu 'yan uwanta ne haka ya sake ta to sai daga baya kuma ya janye ta ce to yanzu in ta tai akwai sakin koko tun da ya janye shi kenan a mutum ne ya ce ma matar shi in daje gidan wasu yan uwan shi ko yan uwanta akan aurenta bata tai ba daga baya kuma sai ya ce ya janye wannan magana to yanzu in ta je ya kenan babu komi haka tunda ya jayi ba shi kenan ba masha Allah na biyu kuma ke tambaya ce rance ne zai amsa ga yan uwan shi na miliyan guda kuɗi sai ta ce ba ta da kuɗi amma tana da haci buhun haci buhun haci a jaka talatin suke sai ta ce amma shi ya ɗauka a kan miliyan da za ta bashi bashi amma arba'in arba'in zai ba ta shi ne ce in suka yi haka ya dace ko ko bai dace ya dace in ba matsala Ah.
a gujiya ce ko eh abin haci ma ne ta Hatsi ce eh a talatin talatin ake sai da ta ce amma ita ta bashi miliyan guda amma ya ɗauki buhun akan kuma jaka arba'in arba'in ba talatin talatin ba ya yi ba matsala Ah, ah, ya halatta ka sai da mutum abin kuɗi hannu ne ka ce mashi a talatin in kuma bashi ne ka ce mai arba'in ya halitta matsala ce ta saɓani tsaka wasu na ganin ba a wasu na ganin ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya Ah, ga ciniki na hannu da hannu talatin in bashi kuma kaga ciniki biyu kenan wasu kuma suna gani a dukiyar mutum ce yana da dama ya saida ta yadda yake so na'am Masha Allah, wanda kuma ke bayani ya ce mutane masu sa karatun alkur'ani a cikin hanyoyi ko kuma kasuwanni da saura. Yawa a cikin masallaci dai na ya ce, bay- bayan sallar subahi ko nubi gabanin sallar juma'a. Ce su kuma saura suna so su yi karatu ko su samu natsuwa ka da sauran zikiri ko ya Ba dace daidai zai ba ne.
haka. Mm.
ba daidai ba ne a zan kisa karatun ƙur'ani ko wa'azi a cikin masallatai don ba mai saurari misali ƙarshen dare kiran sallah farin wani yi kiran sallah kawai sai ya kunna wayar shi ita ce ta niya wani ma ka je wa'azin da ya sa ba ba ma ji ta ta ta ta ake ta ana ta ci ta niya ba mai ji kuma ma akwai mai jin kowa kwana yake ya amfanin sa eh yana ina ta hikan shi ai tambayi biyu ce saboda haka baya da kyau wannan bai kamata ba a ko da ma mutane na farke bai kamata ba.
gaskiya inda wannan yana hana mutum ya wani abu ba da yi da kyawu in za ka sa ka saurara kai kadai ka kunna mutum ba mutane ba haka ranar juma'a shi ma ba a yi ko a zo masallaci mutane suna karatu suna ta daga murya ba a yi kasa kasa ki manzo Allah ya ce kas sashen ko ya bayyana ma sashe karatun Qur'ani idan kowa yi kasa kasa kai kasa kasa ba sai ka daga ba dan ba mai sauraron ka kai kadai kake ma kanka ba sauraron ka ake bishi ma wani yana soye wancan yana soye duk kun zo kuna ta kara a gani wanda ya kowa kara da sai rinjaye su
Gaskiya.
kaga wani lokaci ma ka biye makaratun nashi kawai kamance da naka kake ka- kana sauraron nashi ko ba ya da kyau na'am wannan ya ce bayani yake so ka wannan hadisi la'an Allah as-sariqa yasriqu al-bayda bayda tafatuqata yadahu wa yasriqu ba mun karanta shi nan ba
shi ne ce yana mun so karanta shi na Eh,
ko ba karanta shi ba an karanta
ko yana gaba hadisin da ya magana cewa Allah ya tsine wa barawon da ya saci kwai aka yanke mashi kuma ya saci igiya aka yanke mashi
Eh,
ko ina ma gaba tana yi wa da ya sata mai yawa ne ai kwai suna ya ta kai yawwa ni ma
ko ba haka ba haka ne kwai da yawa ya ya ake jami shi
kwai sunan shi kawai
ce ko guda nawa ne kwai ake cewa haka ne sana kwai nake ba kwai akwai ba sana kwai nake ba yan mutum yana yin satan kaze kaze na kwai da yawa kaga ya kai ya kai a yanke mishi hannu sai a yanke mishi in ya saci kwanda ya kai jika sha wani abu ko ishirin da wani abu ba shi haka ma igiya ita ma igiya suna ta tara kuma igiya ma ana iya da yawa ce mata igiya ko da saboda haka yana iya sata igiya da ita ma tara da tsada kaga sai a yanke mishi na'am shi kira karanta to Allah Assalamu alaikum warahmatullah. Malam wannan ta tambaya ta ce tana aiki a farmasi to kuma ana kawo mata abdolons ta siyan kafot ko allura ta tsaye da haihuwa ko kuma magani na hana ɗauka ciki to tana so ta bar aikin ko menene ya kamata a bata shawara kan haka ta ce tana aikin farmasi kuma ana zo mata da ordonance ta kafot ko kuma ta hana haihuwa ko allura mai da ke tsaye da haihuwa ko abin da ya kama da waɗannan daga cikin abubuwa ya za ta tana son ta bar wannan aikin to su waɗannan abubuwa kaihibi gare su kafot kaihibi gare ta ana amfani da ita wurin alheri kuma ana amfani da ita wurin sharri aka allura ita ma ta hana haihuwa wanda za ya zawa da dalili likita ne ya ce aje a yi a abin nan a sauta saboda mai- macen tana samun matsala wurin haihuwa kaga haka mutum baya da tabbas sai dai galibi dai duk masu zuwa mara gaskiya ne shi ne kawai za amma akwai masu gaskiya da yawa saboda haka taliba ta ga mai shi ta ai ba wannan sana'a kare ta- ba ba shi bane kare yake ba cikin abubuwa ne ba ba shi kare bane tunda akwai abubuwan da kashi tara cikin goma duka halal ne wannan ɗaya ne kuma sai a dade wani bai zo sayan wannan Mm. ita aikin ta kawai kaji ma Allah ga ta malam har sai yace da ita aikin. kai ka bada amsa ba ni ba na'am sai tambaya ta biyu malam wannan ya ce malam liman ne na ga na ma'aza da kafar shi yayin da yake ba mu sallah amma ban yi mishi magana ba saboda kan Yana aza?
ya ga lima'a kamar Ah, eh.
ya yi bala dole saboda kai bata ma mutane sallah shi sa bai mishi magana ba to ko ya sallah take yana da kyau liman ne da lam'a ga kahon shi mamu ya gani kuma yake magana wadan kai bata mutane sallah ba ta kai magana an ba ka ba sallar ku ba ta yi ba tunda arwala ba ta cika ba zalla ya ce wai lil aqab minan nar azaba ta tabbata ga wanda bai wanke digadigin shi ba digadigan shi ba digadigi ba digadigai za ke da akwai matsala wajibi ne a wanke gabobin arwalla da kyawu don ka gani ka yi laifi shi liman baya da laifi tunda kai ka gani tana yiwa kai sallar ka ba ta yi ba tunda ka ga laifi ka kyale kuma in ba in ba kai magana ba mai amfanin ganin sai sai kai magana liman sai ya ta ya sa wani muna ko a jira shi ya wanke ke kawai shi ya dawo za ta da sallah sai ka ce liman sai a jira shi kowa ya tsaye jira liman muna ba shi ne direba ba ku jira shi ko ba haka ba sai kowa ya jira direba dire- in ba direba ya yi tafiya ko ya kuri a ruwan lati za a sake wa ya dawo ko yanke kaho shi ya dawo na'am
na'am sai tambaya malam wannan ya ce kamar alkawali ne ma annan shi zai sai musu wayoyi to amma bai gaya ma kowa ba har su bai gaya musu ya gaya ma mahaifiyarsu to kuma Allah bai ba shi ikon sai musu wayoyin ba to daga ba sai kowa sai ma kanshi waya to wannan alkawalin da ya ɗauka ne sai musu wayoyi tunda sun sayi kuma shin za Allah bai ba shi ikon samun kuɗin zai sai musu ba sai ya sai musu koko
mutum da ya ma yan uwan shi alkawari zai sai musu wayoyi amma bai gaya musu ba sai ya gaya ma mafiyarsu ko kuma aka yi ta yi ta jira ya samu kuɗin bai samu ba har su suka samu kuɗi suka sai maka su to alkawarin ya aiki shi kuma yanzu bai samu tunda baka samu ba shi kenan la yukallifu Allahu nafsan Allah ya sa
Allah bai dora maka abin da baka yi ba shi kenan amma dai ka sani duk da ka samu sai kai musu in kuma suna da wayoyi ko ka kawo ka canza musu ko kuma ka ba su kuɗin wayoyin na wancan lokacin da kai miya na jikka talatin talatin sai ka ba su talatin talatin ko na arba'in arba'in za ka sai sai ka ba su ka dai cika alkawari duk da Allah ya baka in kuma Allah bai baka ba Allah ya ɗauke maka na'am sai tambaya wannan malam yace a matsayina na mamu zan iya karanta Fatiha tare da sura a rakoyi guda biyu ko ko eh, Fatiha kaɗai zai karantawa
yace a matsayin shi na mamu wai yana biyan liman sallah zai iya karanta fatiha da sura a rakawayin farko a raka a farko da ta biyu ko ko kawai fatiha zai karanta wa raka a farko fatiha raka a ta ba ka karanta fatiha kuma ka karanta sura bayan liman in dai akwai dama liman za ya dadewa cikin sirri yana karatu to kai ma sai kai ta karatu tunda baka jin komai ba wani abu kake saurare ban ka karanta fatiha kuma ka kawo sura in kana da wata dogon sura sai karanta kama abasa don suratul takwir suratul mutaffifina suratul buruj sura ma masu tsawo surori sai karanta su ka liman ya duka in ma ka kara wata bai duka ba karanto wata an baka dama insha Allah maimakon ka yi tsaye wani tunani ya shigo maka a ga sallah azhar an yi an yi tsaye an yi shiru ba a yin karatun liman kuma kai ma ka yi shiru tunanin me za ka yi aka yi ta tunanin sallar har an ma ka hita daga sallar bari in ka samu liman mai tsawaita sallah sai ya ja ka koyi ta tahiya wani wuri ka mamance cikin sallah kake amma in kana karatu shikenan ka dai san cikin sallah kake ba za ka shagalta ba na'am Ah, malam wannan ina tambaya ce ko ya dace mace ta sa riga a baya ba tare da ta sa hijabi ba ta je gari
ko ko ya dace mace ta sa abin da riga ta a baya tambaya ta ka ba tare da ta sa hijabi ba za a iya yin shin kar doguwar riga kenan da ke zamu magana su ba in dai riga ce mai kabri kuma ba mai bin jiki ba ba ta bayyana jiki tana da kabri kuma ba ta gama jikin mace ba ta bayyana wato waɗansu wurare na mace na al'auran mace sa'annan kuma tana da tana da ɗan mayahi ko da ɗan ƙarami ne da ya rufe mata gashin kanta da wuyanta shi kenan tana iya dare shi galibi matan laraba ma haka rayuwarsu take mu ne nan ke da hijabi irin wannan wanda ake ɗorawa galibi matan larawa da ba su da hijabi wani mayayi ne kamar kallabi yake in suka aza shi haka sai su yi haka da shi yana dan hawa nan wurin shi kenan sai a sa allura a ɗaya shi kenan galibi da haka su amma dai in san samu ne tunda mu muna da hijaban su can ba su da hijabi yanzu maka in ka- in ka nemi hijabi sai ka rasa na saidawa babu shi sai su zama mai hijabi ba ta kallon ka kana neman wani hijabi tun da mu muna da nan kenan kamata ya mace ta sa shi inda babu ne sai ta sa na ma akwai ba ya wahala ko ina ga yanan na saidawa na yi inda yake wani bai dace ba wani hijabin na zaman gida ne ba na hita ba wanda mace ta sa sai ya kwanta mata kai zai ya bayyana mata tudun cikinta gaba ɗaya ba ya da kyau wannan. na'am malam wannan yake tambaya ce ko za a yi jin karan jahannama kamar yadda ake ji a lokacin sahabbai
wai ko ana iya jin ƙarar jahannama a yanzu kamar yadda zamanin sabai ake iya jin ake jin ƙarar ta. akwai abin da ya gagari Allah in kana so ka roƙi Allah ya shayar da kai inda ne ma kake in ka su ma ba shi kenan ba na'am yawa malam wanda ke tambaya ce yana so da Allah a mai karin bayani karatukan da ake yi banda nan da da, da sahaba da yana da yana ake sannan kuma wannan littattafai ake yi yana so ya sayi da tahiya
wannan yace yana ta- yana so a gaya mai inda muke karatu banda nan wurin da kuma da littattafan da ake karatun da lokaci banda nan muna karatu sai ijili muna yi ranar talata da ranar juma'a ranar talata muna arba'un hadisi ranar juma'a kuma muna tafsir alqur'ani mai girma bayan sallar magriba sa'annan muna karatu sahaba bayan magariba ranar lahadi muna tafsirin alkur'ani mai girma muna karanta tafsiru taisiril karim rahman fi tafsiri kalamil mannan wannan tafsirin mun dade muna yin shi wajen shekara sha wani abu amma dai yanzu mun dan gangaro mun dan gangaro abin nan mun yi izi wajen arba'in da wani abu ce ba maki ba ɗora haka mu sauke shi mun kai wajen shekara sha uku muna karatun shi gaskiya kuma muna yin shi dai mufida shi din wannan dai tafsirin tafsirul karimur rahman fi tafsir kalamil mannan bayan magariba ranar litinin nan masallacin mufida tsohon masallacin juma'a na mawakin mufida muna yin shi sannan kuma muna karatun rana ranar litinin da ranar alhamis a masallacin imamu malik wanda ke bakin shagon alhaji nasiru mai katako yammacin hoto ikwal wadata ranar alhamis da ranar litinin muna karatun jala'ul afham bi fadli salati wassalami ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wannan littafi ne da yake magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmancin shi da ma'anar shi da ma ma'anar suna annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'anar sunan ibrahim da ma'anar ali ibrahim da ali muhammad da hukuncin salati ga annabi mun yi karatu yanzu na 26 shekaran jiya 27 ne ko to mun yi karatu na 27 a cikin shi mun kusa rabin littafin sa'annan ranar talata muna riyadu salihina bisa hanya filin koko akwai masallaci na nan wuraren- wurin da ake sai da itace masu yawan nan bisa hanya filin koko dab da su akwai masallaci na nan kafin ka ida kaiwa wurin itace sa'annan kuma muna karatun tafsir alqur'ani mai girma al-mukhtasar fi tafsir alqur'ani al-karim shi kuma mun dauko daga bakara yanzu mun kusa kare suratul mumtahana mana mun yi izhi 50 da hudu cikin wannan littafin kaɗan ya rage mu kare da hudu mu shiga da biyar yau shekarar mu wajen goma muna karatun shi shi ma irin wannan littattafan ne aka zan- aka zanki raba su tafsirai ne aka yi tarabawa ana tarabawa kawai sai na ce da ai taraba su ga su da tafsiri mu zan na zan ji karanta su wani dauko daga bakara yanzu mun kusa sauka shi ma ba mamaki ga ɗora haka da sha walima insha Allah to waɗannan su ne ina gari wani dai ba man cewa ne ba su ne wurare dai na karara wanda muke karatu in akwai na ɓoye kuma su wannan sirri ne saboda in aka bayyana to abin haka za a yi komawa amma tun da sirri ne ina ina yi kada ran kada ina hutawa in ya zama haka sai sai wahalar ta yi yawa waɗannan dai su ne bayyanannu wanda asiri na ya tona a cikinsu na'am kusa hanyar hilin kokowa ranar lahadi da ranar asabar da da azahar ƙarhe biyu ne ƙarhe biyu muke wara mu tashi ƙarhe uku talata ma ƙarhe biyu ne na riyadu salihi na ƙarhe biyu zuwa uku ban gane ba wannan masallacin so uku muke karatu cikin shi na'am na'am shikenan ta dogara ta bata da abin nan babu nan Allah ya samu dace
ha a an kare tun da kai an fara ta wani na jin karaka ta kare sai wani sati Allah ya kai mu shekaru da
ana samun yin cikin Eh, akwai wanda ke ce da idan za mu tafi da babu. Ya babu shi za tura ku.
to shi kenan kenan ma nesa ta zo kusa wanda yake da waya kenan a tura mashi sai ya bude wayar shi insha Allah in kuma Allah ya sa masu raban da masu raban littattafan suna nan suna kallo na Allah ya sa akwai saura sai a karo in kuma babu to sai a yi ta waya din za a tura mutane ta waya Allah ya sa mu dace nan to akwai dan agaji jiya wanda dan dan agaji ne suka ce baya da lafiya za a mai aiki an tura su reference za a masa aiki ba su da hali yaje an dan yi masu bara nan sai ya je dai to abin da aka samu dai ba ya isa gaskiya shine muka ce yau ma da Allah dan ƙara tuna ma mutane a ƙara taimakawa saboda wallahi babu abin ne kwata-kwata kuma abin da aka samu jiya yana da yawa dai ba ya isa Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya samu dace Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba mu ladan da ayyukan da muke na alkhairi ya Allah Allah ka sanya mana cikin su kenan kyawawan ayyukan mu ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka gafarta mana zanuban mu Allah ka kawo mana karshen wahala kawo mana tsadar rayuwa da muke ciki ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya suna nan tare da mu ko suna likita ko suna gida suna ji ya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka tashe su ya Allah daga ciwon da suke ya Allah waɗanda suka riga mu rasu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su huta Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka tsare mana dazuzzukan mu ya Allah da biranen mu da ƙauyukan mu ya Allah da hanyoyin neman abincin mu ya Allah Allah ka kare mu ya Allah ka tsare mu ya Allah ka ba mu lafiya a cikin su ya Allah mutanen da aka yi garkuwa da su ya Allah ka sa a sake su ya Allah Allah ka sa a sake su ya Allah Allah ka matsa ma waɗanda suka yi garkuwa da su su sake su ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah wanda baya da kasuwa ka bashi wanda yake da ita kuma Allah ka sa mai albarka a cikin ta Allah ka ba mu aiki da kasuwa masu albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴan kasuwan mu kanana da manya Allah ka ƙara musu budi na alkhairi ya Allah talakawan mu Allah ka ƙara musu hakuri da budi na alkhairi ya Allah malamanmu da almajiranmu ya Allah ka taimake su ya Allah shugabanninmu Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka kare su ya Allah Allah ka ba su kwarin gwiwa yi mana aikin da za a yi amfanin mu ya Allah sojojinmu ya Allah da jami'an tsaron mu baki da ya Allah ka tsare su ya Allah kare mana lafiyar su ya Allah Allah ka kawo karshen ta'addanci ya Allah Allah ka kawo mana karshen ta'addanci ya Allah Allah ka kawo karshen ta'addanci ya Allah Allah ka yi mana tukunci da sakamako da gidan aljanna Allah ka sanya mu aljanna Allah ka sanya mu aljanna Allah ka kare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله